ambace sai ce ambace shi da yawa saboda duk ibada ba abin da ya kai zikiri mai sauki saboda zaka iya yin ta kana tsaye kana zaune kana kwance kana rigingine ko aya kake zaka iya mai zaka iya ambaton Allah an gane sannan annabi sallallahu a hadisi ya nuna mana daga ciki abu babba da yake ba mutum kariya daga miyagu an gane to akwai ambaton Allah don haka wanda ya sa laya a wuyansa ya ce ya yi maganin miyagu kawai ya ƙara wa kansa nauyi ne yawa haka wanda ya sa hoton shehu a jikinsa ya ce maganin miyagu shi ma kawai ya mai da kansa wawan gari ne yawa maganin miyagu shi ne mai ambaton Allah azkar in ka rike zikirin safiya da maraice to sai a yi ta ma yasin irin ta maiduguri a raga ba ta kama ka ba ba ta kama ka ba saboda me kana ambaton Allah amma in baka ambaton Allah ne daga an bugo za a buge ka an gane yau mai ambaton Allah annabi sallallahu alaihi kamar wanda abokan gaba ne suka biyo shi sun kusa kuremar gudu sai ya samu wata ganuwa wato wani guri wanda yake da cikakkiyar kariya sai ya labe a ciki to haka annabi ya ce wanda yake ambaton Allah zai zama cikin cikakkiyar kariya daga ubangiji ta'ala da aka mutum alal akalla kaɗan rike zikironin wannan wannan na safiya da madashi din nan kana bismillah alladhi la yadur ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama irin su a'udhu bi kalimati llahi tammati min kulli shaytanin hamma falaq nas ayatul kursi waɗannan ba su ne in ka rike su sai kaga ana ta buga a shewa na a tsaye yake ba wani a tsaye kawai tsayuwar kenan ka rike wa ka rike Allah Allah ya sa mu dace طيب za mu tashi a gabar da malam yace وعن ثوبان رضي الله عنه قال دغ ثوبان صحابنا النبي صلى الله عليه وسلم على قلم شداك يشوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته النبي ya kasance in ya juya daga sallah ya idar da sallah kenan ko istaghfara thalatha annabi sai istighfari sau uku wa qala sannan sai ya ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram قيل للأوزاعي أنشد إمام الأوزاعي وهو أحد رواة الحديث وند إين دقا شيوان اسكرويتون حديثي كيف الاستغفار ديش النبي إن إذا دا صلى أنا أنا استغفاري ياكي استغفار قال تقول سي ثوبان يتشي أبن ذاك تشي كوكما أوزاعي يتشي أستغفر الله أستغفر الله أبن ذاك تشي كنا kenan istighfarin shine ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan sunna anan kuma shine idan liman ne ya idar da sallah ba zai ci gaba da zama yana kallon alƙibla fiye da yadda zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta islamic wa salam tabarak ta zal jalali wal ikram ba zai zauna fiye da haka ba sai ya juya kallon wuta kenan liman ya idar da sallah ya ci gaba da kallon alƙibla ba sunna bane an gane ko sunna shine mutum ya juyo ya me ya kalli mutane an gane ya kalli mamu a haka annabi sallallahu in ya juyo din ne yake gane waye baya zuwa masallaci sai ya tambaya kwana biyu ban ga wani ba sai a ce mar la'alla ba shi da lafiya la'alla kaza ne a haka annabi sallallahu yake wa an al-mughira ibn shu'ba radiyallahu an daga al-mughira dan shu'ba Allah ya kara mishi yarda anna rasulullahi sallallahu kana idza faraga min as-salati wa sallama qala yace annabi ya kasance in ya idar da sallah ya sallama yana cewa لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد kun ga annabi sallam idan ƙari akan istighfari kenan ko yana yin me wannan zikiri la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima ataita yana cewa Allah babu mai hana wanda ka bawa wala mu'tiya lima mana'ata ba kuma meme ba wanda ka hana in ga mutum ya zama yana da aƙidan nan ai babu cewar kuma su wane ne suka mamme su kai ma ka hasada saboda kana da aƙida cewar Allah in ka hana ba mai bayarwa in ka bayar kuma ba wanda ya sai me ya hana wala yanfa'u zal jadd sannan kuma mai wadata wadata shi bata masa amfani min kal jadd wato falala daga gare ka take kun ga wannan mami zikiri ne muhimmi bayan an idar da sallah وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما sannan daga abdullahi dan azubair Allah ya kara musu yarda annahu kana yaqulu dubura kulli salatin hina yusalli wato ya kasance bayan ya idan da yayi sallama yana faɗa bayan kowace sallah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'u al-hasan la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun kun ga wannan ma zikiri ne ko da ake bayan sallama qala ibn zubair ibn zubair yace wa kana rasul sallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin maktuba to annabi yana yin su waɗannan kenan shine yuhallilu bihinna ko yana faɗan su bayan kowace mai sallah ta farilla kenan waɗannan su ne to in tambaye mu idan mun idar da sallah da mutum ya addu'a da wani azkar din me ya kamata wani azkar din yawwa to amma kuma mu yanzu wani ko istighfari ba zai ba ana idar da sallah sai ya daga hannu to bai sunna ba sunna shine in ka idar kai waɗannan zikirori addu'a kuma cikin sallah duk ga guraren addu'a Nabi ya ce kusancin bawa da Ubangiji shine in goshinsa yana ƙasa ku yawaita addu'a akwai tabbacin amsawa kenan lokacin da ka sa goshinka a ƙasa lokaci ne da za ka yi da za ka yi addu'a sannan kuma a zaman tahiya zaman tahiya musamman tahiyar ƙarshe in ka gama tahiya shi ma lokaci ne da ake so mutum ya yi mai ya yi addu'a addu'a bata takaita cewa sai ba na idar da sallah ba hasali ma babu dalilin da ya zo ya nuna cewa in na idar da sallar falilla da ɗaga hannu na yi mai na addu'a waɗannan zikirori su mutum zai zai lazumta wa ana bi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara mishi yarda anna fuqara al muhajirin ataw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato talakawan muhajirai wanda suka hijira daga maka zuwa madina sun zo wajen annabi sallallahu suka ce ya ma'aikin Allah zahaba ahlud dusuri bid darajati al ula suka ce ya manzon Allah masu dukiya sun tafi da darajoji madaukaka wanna'imil muqim da ni'ima da wamammiya me yasa yusalluna kama nusalli masu kudin suna sallah irin yadda muke an gane mu yanzu karka yadda a fika kudi kuma a fika me aka ka zo ka zo a rakiya ka tafi ka zo a me ake cewa a kyauta za ka tafi a alal koro karka yadda masu kudi su ba ka da kudi to ka hada ka kyautata alakar ka da ubangiji to amma in ya zama ga talauci ga kuma ka muna na alakar ka da ubangiji akwai matsala yusalluna kama nusalli suka ce suna sallah irin yanda muke wa yasumuna kama nusum suna azumi irin yanda muke wa lahum fadlun min amwal sai dai suna da ƙari na dukiya ya juna sai suke zuwa su yi aikin hajji kun ji masu kuɗin su sai su je su yi mi hajji su biya wasu ma su yi hajji mu yanzu wani yana da kuɗin ma baya zuwa aikin hajji wa ya'tamirun suna umara umara dinnan kankarar zunubi ne annabi ya ce daga umara zuwa umara ana kankare mutum mai zunubi sai ka ga mutum babiloniya ba ya ma haura biloniya ko bai taɓa zuwa umara ba wani ma bai taɓa yin aikin hajji ba sai ka rasa kuɗin nan me zai da shi kuma me dan me yake tara kuɗin wa yujahidun sannan suna jihadi ko su je da kansu ko su ɗauki nauyin wanda za su je su yi me su yi jihadi kamar yadda Usman radiyallahu anhu yayi ko za a tafi yakin Tabuk ba kuɗi annabi Usman radiyallahu anhu ya ce ya dauki nauyin mai sojojin da abin da za su bari a gidansu da kaza ya ba da kuɗi aka tafi aka je aka yi jihadi wa yatasaddaqun sannan suna yin sadaka faqala to sai annabi ya ce bari ya ba mafi talakan su kansu mafita ala uallimukum shay'an annabi ya ce to na koyar da ku wani abu mana tudrikuna bihi man sabaqakum za ku riski wanda ya tsere muku da shi wa tasbiquna bihi man ba'dakum wanda yake bayan ku kun wuce shi wala yakunu ahadun afdala minkum sanan ba wanda zai kai ku falala illa man sana'a mithla ma sana'tum sai wanda ya irin naku qalu bala ya rasulullah sahabbai suka ce ka sanar da mu ya ma'aikin Allah qala annabi yace tusabbihun kuna subhanallah wa tahmadun kuna alhamdulillah wa tukabbirun kuna Allahu akbar khalfa kulli salatin 33 bayan kowace sallah kuna yin wannan sau 33 qala abu salih ar-rawi ɗaya daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisin wanda shine Abu Salih wanda ya rawaito shi an Abi Hurairah daga Abu Hurairah lamma su'ila an kayfiyati dhikrihinna wato da aka tambaye shi ya za ana faɗin subhanallah alhamdulillah Allahu akbar din qala yaqul sai shi abinda mutum zai ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ajiyar haka zai faɗe su hatta yakuna minhunna kullihinna 33 har sai ya zama kowace cikin su 30 da na da uku kenan ka ce subhanallah alhamdulillah wallahu akbar shine kai daya haka har ka faɗa sau na sau 33 wa zada fi riwayatihi ya ƙari a cikin riwayarsa faraja fuqara'ul muhajirina kafin mu nan kenan wannan in ka lazumce su bayan sallah ka iso wanda ya tsere maka ko ya tsere maka da yawan sallah da yawan azumi da ciyarwa da kaza ka iso shi wanda kwa daman bacci yake da minshari ka riga kame ka tsere mishi an gane ba wanda kuma zai zo da irin naka wanda ya kika falla sai wanda yake irin wannan abin da kake to a wata riwayan zada muslim fi riwayati imam muslim yayi kari a riwayansa faraja fuqara'ul muhajirin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nan talakawa muhajirai sai suka je suka dukufa suka samu abin yi suke ta yi to amma sai suka da wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya ya ma'aikin Allah samiya ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna ai an samu wasu wato su ƴan uwanmu nan ma'abota dukiya sun ji abin da muke fa fa'alu mithlahu sai suke fa qala rasul sallallahu sai annabi ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha to wannan kuma falala ce ta ubangiji yake ba wanda ya so bayan da za ku yau kun ga masu kuɗi irin nasu ayyuka na me na alkhairi in kana da kuɗi Allah baka abin da zaka iya sayan aljanna da shi haka ne ko ba haka bane inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yau mu'minai sun ba da rayin su a filin jihadi sun ba da dukiyoyin su wajen ciyar da addinin musulunci su kuma sai Allah ya ba su me aljanna yawa kana da dukiya zaka iya yayewa wani damuwarsa sanadiyar wannan Allah ta'ala ya baka me ya baka aljanna dan haka dukiyar nan idan mutum Allah ba shi kar ya zamo mai rowa Allah baya son rowa kuma baya son masu mai masu rowa shi yasa ayoyi da yawa Allah ya kwadaitar da mu bayar annabi sallallahu hadisai da yawa ya kwadaitar da mu in kana da dukiya ka bar har annabi sai da ya rantsuwa ya ce wallahi ma na kasa ma min sadaka in ka ba da sadaka dukiyarka ba ta ragu ba ko da ka ga a zahiri ta ragu amma a wajen Allah kuma ba ta mi ba ba ta ragu ba kuma za ka samu ladanta الدثور jam'u دثر بفتح الدال وإسكان الساء المثلثة هو المال الكثير الدثور إنكو تو جمع إننا الدثر wanda shine mai dukiya mai yawa wa anhu an rasulullah sallallahu alaihi qala sanan daga abu hurairah din daga annabi sallallahu alaihi yace man sabbaha allah fi duburi kulli salatin ko duk wanda bayan kowace sallah ko yayi subhanallah 33 sau 33 wa hamidallah ya ce alhamdulillah salatin wa salatina sau talatin da uku wa kabbarallah ya ce Allahu akbar salatin wa salatina sau talatin da uku wa ƙala tamamal mi'a cikon na ɗari sai ce kun ga can kuma ba cikon na ɗari ko yawwa amma wannan akwai cikon na ɗari sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ghufirat khatayahu wanda ya wannan an gafarta masa kuransa wa in kanat mithla zabadil bahar ko da ta kai kun fate ku abun gaba daya minti uku ne amma in kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an gafarta maka me kuranka yawa amma ba mu da lokacin yi fa ko muna da shi wa yake iya yi babu yawa ka kawai daga an idar da sallar ma da koya buɗe data mana ko akwai sabon sako ba wani sako ba wani sako kana tura sakonka lahira saboda ka samu in ka je abin yi wannan kenan to wannan abin da ya shafi azkar kuma zaka iya yi sau sha ɗaya zaka iya yi sau goma zaka iya yi sau ashirin da biyar ana ka iya subhanallah alhamdulillah allahu akbar kowanne sau goma zaka iya yi kowanne sau sha ɗaya zaka iya sau ashirin da biyar kamar yadda muka ambata a littafin mai suna guzurin masallata ƙarƙashin mai zikirori na bayan sallah وعن كعب ابن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مجمو daga ka'ab dan ujra Allah kara mishi da yake cewa annabi sallallahu ya ce mu'aqibat ko wato tasbihan da ake bayan sallah la yakhibu qa'iluhunna me fadan su aw fa'iluhunna ko me aikata su ba zai tabe ba ko dubura kulli salatin maktuba bayan kowace sallar farilla 33 tasbiha shine tasbihi subhanallah 33 wa 33 tahmida alhamdulillah 33 wa arba'un wa thalathuna takbira Allahu akbar 34 kun ga nan bambancin wannan da wancan ko wannan annabi ya ce zikirorin da ake bayan sallah tasbihan da ake wanda mai yin su ba zai tabe ba shine subhanallah din 33 Allahu akbar alhamdulillah 33 Allahu akbar kuma 34 kun ga sabanin shi wancan shi kuma cikon na 100 din shine la ilaha illallah wahdahu la sharika da zuwa ƙarshe kenan kun ga sigogin zikirorin suna me to in kana so ka haddace shine kai wannan yau gobe kai wannan jibi kai wannan in ba aka ba sai ka manta alal aqalli kuma in kana gaugawa ko sau goma kana yi subhanallah alhamdulillah allahu akbar ko ne goma goma ko sau sha ɗaya kamar yadda muke da ɗalibai a tafiz maimakon a ce za ku na yi sau talatin da uku uku za ku cinye lokaci sai ku gwada musu cewa za a iya yi sau goma za a iya yi sau sha ɗaya za a iya yi sau ashirin da biyar to amma dai mutum yana yi kare mai da kansa kawai baya yi shi yasa musulunci ya koyar da adadin mai yawa da kuma adadin mai kaɗan ranar da kuma kaji kana cikin nutsuwa masha Allah kafin ka zo masallaci ka da mu samu dabyanka da wata wannan ka ɗiba to cikin nutsuwa kake to in kai sai kai waɗannan zikirori sai ka bi su da nafilfil gane kai ya zama kana koshi kawai kuma baka yi wa Allah da'a duk lokacin da ka koshi to ka sabunta wata da'a mai ta daban shine godiya ma Allah an gane yawwa وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه دقى سعد أبي وقاص الله كان مشي دا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر كل كل صلوات دبر الصلوات كو بهؤلاء الكلمات النبي باين صلوا لي ينامي واتو ainihin neman tsari tsarin ubangiji daga waɗannan abubuwa ko اللهم اني اعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر annabi sosai yana yin wannan addu'a na neman tsari daga me aljubin me aljubin a wannan ragwantaka ka zama rago kun gane yawa mai kare zuciya kamar yadda me yanzu yawancin mutane jubun ya kama su an gane mutane ragwaye ne sun ragwaye ne a rayuwa ragwaye ne a neman arziki ragwaye ne a komi mutane an gane yau mutum yana jin kunya ya ɗaura fartanya ya tafi jeji ya je ya nemo abincin da zai ci shi wannan yana ga in yi haka ka rago ne shi ya zauna yi wa rayuwa total saranda kar kai haka an gane kuwa mai fita nema shine ba rago ba amma namiji ba a san shi da me da ragwantaka bayan da tsuntsu baya ragwantaka sassafe zai fita nema sai yamma ya dawo kai ma a same ka namiji me haka kar ka zamo mai rago wal annabi yana neman tsarin Allah daga daga me al rowa shi rowa mai rowa matarsa ba ta son sa ƴaƴansa ba sa son sa shi kansa ya washi kansa kullum cikin jin haushin kansa yake haka mai rowa yake ba zai iya jin daɗin rayuwa da me da kowa ba saboda me yana yin abin da Allah baya so shine rowa wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umr sannan ina neman tsarin ka daga me komawa me walakantacciyar rayuwa shine malamai suka ce me mutum ya tsufa tukuf in ya tsufa zaka ga mutum ya riga duk in dai mutum tsufa ta yawa zaka ga kuma me rayuwa ta zama mai wani iri sai an kama hannunka an kai banɗaki sai an yi kaza kun ga wannan mai kar mutum ya wannan fatan ko wa a'udhu bika min fitnatid dunya sana annabi yana neman tsarin Allah daga mai fitinar duniya duniya akwai fitintunu iri iri ko wa a'udhu bika min fitnatil qabr sana annabi yana neman tsarin ubangiji daga mai daga fitinar mai wato ainihin kabari ina ga mu tsaya anan ko yawa Allah ta'ala ya samu dace Allah ya tsare mu da waɗannan abubuwan aljubn wal bukhl da kuma me mutum ya koma zuwa arzali umar da kuma fitinan duniya da kuma fitinan mai kabari Allah ta'ala samu gama lafiya assalamu alaikum warahmatullah ya Allah ƙarfe na ya isa halas saboda lokaci ko